ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul mursalat karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 24 bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da halittar ɗan adam abinda aka halicci dan adam da shi alam na khuluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin Allah ce wannan mani da muke halittar dan adam da shi Allah ce mun tanadar mishi wani wajen zama amintacce shine mahaifa a wajen kamar yadda muka karanta a farkon suratul insan daga wannan mani Allah zai rikidar da shi ya koma gudan jini daga gudan jini ya koma tsoka kasusuwa a lullube shi da nama tukunna kuma Allah ya saukar da shi duniya ila kadarin ma'alum har zuwa lokacin da wani lokaci sananne da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara shine daga lokacin daukan ciki zuwa lokacin da za a haife abin da yake cikin cikin faƙadar na fani'imal ƙadirun Allah ya ce muka kaddara ma ɗan adam dukkan abin da ya shafi al'amarin rayuwarsa duniyarsa da lahirarsa Allah ya ce fani'imal ƙadirun ma dalla da masu kaddara idan ka kalli rayuwa da irin fasalin rayuwa da yadda rayuwa take gudana kai kasan ɗan adam bai isa yi wannan tsarin marayuwar ba bai isa yi wannan tsarin marayuwa ba tsari ne na Allah haka ubangiji ya fasalta al'amari kowa da irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mishi faruwarsa wajen gudanar al'amuransa tun daga ajalinsa halittarsa matsayinsa arzikinsa wadatarsa ‘ya'yansa dukka kalli yadda rayuwa take ba wadda ya isa ya samar makan shi wannan tsarin idan ba Allah Allah ce madalla da muka samar da wannan tsari masu kaddara haka Allah ya ce mu ne Allah ce to madalla da aikin da muke wailun yau mai idin lil mukazzibin Allah ya ce narkon azaba ta tabbata ga masu karyata wanda ya karyata Allah don wani cewa yake babu ma Allah sarki ya tabbata ga Allah wani ya karyata alkiyama wani ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya juya baya Allah ya ce to narkon azaba ta tabbata a wannan rana ta alkiyama Allah ya ce ga waɗanda suke karyata Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya shamin
ce alam naj'alil arda kifata Allah ya ce ba mu sanya kasa ta zam kamar wata jaka ba da za ta dinga ɗiban ku baki ɗaya a haya'an wa amwata rayayyunku da matattunku Allah ce tsarin da muka yi wa ƙasa ta ishe ku komai ku yi rayuwa a kanta ku yi gidajenku a kanta ku yi noma a kanta ku yi kiwo a kanta in kun mutu kuma ta kwashe ku Allah ya ce haka muka halicci ƙasa kuma tsarin da muka ba ta a kanta za ku yi rayuwa wallahu ambatakum min al-ardi nabata أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا wallahu ambatakum min al-ardi nabata Allah shi ya halicce ku Allah ya ce daga kasa ya samar da ku thumma yu'idukum fiha in kun gama wannan rayuwa zai mai da ku cikin ta ita kasan wa yukhrijukum ikhraja ranan tashin alkiyama ya fidda ku daga cikin ta kaga ku duk rayuwar ku tana alaka da kasa ne baban ku annabi adam alaihi salatu wassalam daga kasa aka same shi a ƙasa aka haife ku a ƙasa kuka yi rayuwarku a bayan ƙasa kuka yi noma kuka yi kiwo kuka yi aikin ofis kuka yi kasuwa kuka yi sana'a kuka yi duk abin da za ku yi kuka mutu aka binne ku a cikin ƙasa ranar alkiyama kuma a fidda ku daga cikin ƙasa ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا منها خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى min haka lakanakun Allah ce daga ita kasar Allah ce muka halicce ku shine halittar annabi Adam alaihi salatu wasallam thumma nu'idukum fiha haka ne ko Allah ce sannan zamu mai da ku cikin ta bayan kun gama rayuwar Allah ce zamu mai da ku ciki wannan kurjikum taratan ukhra wani karo na daban lokacin da za a tada alkiyama Allah ce kuma sai mu fidda ku a cikin ta kasa kasa kasa wannan da Allah ya shimfida akwai ababen daukan wa'azi da izina masu yawa a kanta eh inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin Allah yace cikin halittar sammai da kasai Allah yace akwai ayoyi ma'ana ababen daukan izina abinda ke nuna kadaitakar Allah da cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya Allah ya ce ga mu'minai Allah ya ce akwai aya ka kalli girmanta ka kuma ka kalli kwarinta ba wani abu da zai hauta ya lotsa ta ku yi gine-ginenku ku yi tone-tonenku na ma'adinai a cikinta babu wani abu duk yadda ka ji ana cewa fili ɗaya da a samu na miliyan 100 ko 200 ba wani da yake sai da filayensa su raba kudin da Allah amma filin na Allah ne gari ne wani ko mutane biyu ko uku da su je jeji ne su sare su gyara shi gobe jibi sai ya dawo gari sai a fara taruwa a yi yawa wata rana sai ka ji a wannan wajen ana sai da fili miliyan biyar miliyan goma allah ce haka kawai na ba ku wannan arziki da ku da dabbobinku da iyalanku ku inganta rayuwarku shi yasa ɗan adam ɗan adam ba abin da zai yi ya cire zargin zarge da yake wuyansa face kawai ya gode ma Allah ya kuma tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wata'ala irin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da bayi su ka zauna ka yi lissafi in da su girku ba da su girku ba
وآتاكم الله من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار wa atakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya baku duk abin da kuka roke shi inda dan adam zai yi nazarin ni'imomin da Allah ya mishi zai ga mafi yawan ni'imomin bai ma roki Allah ba Allah ya bashi addu'a kai Allah ya mai da kai mai ji addu'a kai Allah ya mai da kai mai gani addu'a kai aka maka labba da harshe addu'a kai kafin ka fara magana wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha Allah ce in kun ce za ku kididdige ni'imar Allah akan ku Allah ce ba za su kididdigo ka zauna ka ce za ka ƙididdige za ka ƙirge ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da su a kan bayi Allah ce ba da su ko dukiya wannan da ka gani kai kana ganin kamar baka da shi waɗanda suke da dukiyan ubangiji ya ba su dukiyar ne saboda su shiga hidimar wanda ba su da dukiya domin a tsarinsa bayi komai bai ɗaya a ce duka kowa a yi mishi a polisin ba zai tafi haka ba haka Allah yake yi walau basata Allahu rizqa li ibadihi labakaw fil ardi walau basata Allahu rizqa li ibadihi Allah yace inda Allah zai shimfida arziki ma bayinsa malala a ce kowa mai wadata ne labaga fil ardi Allah ce da sun yi ta'addanci a bayan kasa wani kana ganin shi tafsiri tafsiri tafsirin nan inda zai rike dala a hannunsa shike walakin yunazzilu bi qadari ma yasha Allah na saukar da dukiya ne na bayarwa ne gurgudun maslaha sai a duk menene in aka baka za a daidaita jama'a mun fahimta ina jin suratu zukruf ne yake bayani game da kudi
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا والزخرفا
وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين الله يتي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة Allah ce ba don kar mutane a haɗu gaba ɗaya a dawo arna ba. Laja'alna liman yakfur bir rahmani da na ba mu duk wanda ya kafirce wa Allah mai rahama. libuyutihim suqufan min fidda Allah ce da mun bashi bugun kwano na azurfa in ji Allah ba kudin da zai kashe ba Allah ce ba don kar kowa kuma shi ma ya zama arne ba ya san mu ko bai san mu ba walaula an yakuna nasu ummatan wahida Allah ce ba don kar duk mutane kuma a hadu a zama arna ba laja'alna liman yakfuru birrahman da duk wanda ya kafirce ma Allah mai rahama Allah ce sai in bashi su kofan min fidda bugun kwanon gidansa Allah ce sai in sa a mai na azurfa wa ma'arija alaiha yazharun matakalan da zai dinga hawa benen gidansa Allah ce sai in sai in sa a mishi na azurfa wa libuyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaki'un Allah ya ce kofofin gidan da gadajen gidan Allah ce sai in sa duk ayi na azurfa Allah sai ce wa zukurfa kai zan sa a mishi na gol ma gaba daya Allah ce amma kar a fara ma kafirai ne kuma ku yi ta komawa kafira wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya Allah ce amma duk wannan dan jin dadi ne takaitacce na rayuwar duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin Allah ce lahira ita ce ta masu tsoron Allah ko an baka wannan ko an baka wannan kuma ka dana na shekara biyar ko goma ko 20 ka mutu ai baka dana ba shi Allah in zai ma alfarma zai ma karamci shi Allah baya karamcin shekara 20 ko 40 ko 30 duk abin da kaga Allah zai bada abun na shekara 50 to da ka samu ko arni ma Allah zai bashi kai naka na musamman shi Allah na kyautan har abada ne har abada ne har abada ne shi yasa sai an je lahira har abada ne shi Allah in zai makaranci na har abada ne in hutu ne na har abada ne in arziki ne na har abada ne har abada ne ما عند ينفد وما عند الله باق ma inda kum yanfadu Allah ce duk abin da ke hannunku a duniya zai kare wa ma inda Allah ba Allah ya ce amma abin da Allah ya tanadar muku a gunsa yana nan wanzajje ne har abada bayan kare ba sai ka ji mutum ya rasu an ce ya mutu ya bar 'ya'ya 27 ko 28 mai nisan kwana zai garan da za a yi sallan gawan dan autansa 'ya'yan ma sun kare ya mutu ya bar 'ya'ya 30 gobe wannan ya mutu jibi wancan ya mutu akwai ran da za a zo yau da a yi sallan gawan ɗansa na ƙarshe a duniya da shi da 'ya'yan yanzu duk sun tafi inda duniya ne na gari shi yasa wadda ya taƙaita bukatunsa a duniya bai more ba wadda ya ƙwallafa ransa a duniya yake so ya ji daɗi bai more ba Allah ya ce alam na ja'alil ardi arda kifata Allah ce ashe ban sanya ƙasa ta zama wadda za ta tattara ku ta kwashe ku gaba ɗaya ba a haya'an wa amwata rayayyunku da matattunku waje Allah fi hara wasu ya sha mikatin Allah ya ce kuma mun sanya duwatsu kafaffu manya a bayan ƙasar wa asqaina kun ma an furata Allah ce mun shayar da ku ruwa mai daɗi duka waɗannan ni'imomi ne Allah ya kafa wannan ƙasar an kafe ta ne da waɗannan duwatsu da suke bayanta Allah ya ce an tami da bikon don kar ta dinga girgiza da ku وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأن- وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون wa alqa fil ardi rawasiya Allah ya jajjefa waɗannan duwatsu ne a bayan ƙasa duk an kakkafe ƙasar da waɗannan duwatsu kamar wani ya ce Allah ya don me aka yi haka ya ce an tami da bikon kar ƙasan ta dinga jijjiga da ku don haka take wa asqainakum ma'an furata Allah ya ce kuma muka shayar da ku ruwa mai daɗi inda Allah ya ga dama yace da ruwan da duk da ku sha mai zartsi ne a suratul waqi'a yace afara aitumul ma'a allazi tashrabun أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون a fara'aitumul ma'allazi tashrabun Allah ce ku bani labari game da ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun Allah ce ku ne kuke sauko da shi daga girgije Allah ce kuma muke sauko da shi ku ne kuke samar da ruwan da za ku sha da kanku Allah ce kuma muke sauko muku da ruwan da za ku sha launa shaku Allah ce inda mun ga dama ja'alnahu ujatan sai mu sa shi ya zama mai tsananin zarfi yadda ba zai haɗu ba falaula tashkurun Allah ce misa bara ku dinga godiya akan abin da aka muku Allah ce misa bara ku dinga godiya ruwan zarfin kai ka san ruwan zarfi a ce da wannan ruwan za a yi abinci da wannan ruwan za a yi wanka da wannan ruwan za a yi dukkan ɗawainiyar rayuwa kuma shi za a sha ba zai yiwu ba Allah ce to sai na samar muku da mai daɗi sai na samar muku da mai zartsi kuma kowanne akwai bu- akwai bukatarsa wa asqaynakum ma'an furata Allah ce na shayar da ku ruwa mai daɗi akwai abin godiya a nan ko ba akwai kuma yana daga cikin tsari da ni'ima irin ta Allah subhanahu wata'ala duk abin da Allah ya samar wa bayi abin in ya fi amfani wa bayi to ya fi ara shi kuma ɗan adam in zai yi wani abu da za ku amfana abin da ya fi amfani ya fi tsada shi kuma Allah abin da ya fi amfani ya fi ara yanzu dai kaga duk yadda duniya take ganin harkar fetur ci gaba ne ruwa ai yafi fetur amfani to Allah sai ya sa ruwan sai yafi fetur arha inda ruwa shi ma gidan mai za mu je muna layi muna saya rayuwa za ta yi ba za ta yi ba a ce shi ma gidan mai za a je a yi layi a saya wadda za ka yi wanka wadda iyalanka za su yi wanka wadda za a yi wanki wadda za a yi girki watakila ka ce hadda na wanke mota bil ɗin zai fito ai kwanaki ma ai kwanaki shi faruwa duk ta inda rayuwa take inda rayuwa ce Allah ya kulla alaka tsakaninta da ruwa waje alna min alma'i kulla shay'in وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون amma yanzu ta yake ba ruwanta da fetur saniya ba ruwanta da fetur tururuwa ba ruwanta da fetur ba ruwansu da ruwa don haka ne ruwa ginshiki ne a rayuwa in ba shi da mu da dabbobi duka da a halaka shi kuma ruwa duk da amfanin sannan bukatuwarmu da shi ai bai kai bukatuwarmu da iska ba oxygen wannan da za a shiga a yi rayuwa shi ruwa za a iya daukan wata kwana biyu ba a sha ba kuma ana mirginawa amma za a iya azumi na ine guda na iskan da za a shiga to iskar kuma sai ta fi ruwa ara shi ruwan sai ka je ka dawo ka ɗabi bokiti ka yi kaza inda haka numfashi yake shi ma in ya ƙare sai an je an yi uploading tukunna a zo a fara sheka zai yi to Allah sai sake shi ma kowa sai aka sake ma kowa duka ubangiji na bayyanar da waɗannan ayoyi ne saboda bawa ya rike Allah shine mai komai shine mai komai shi ne mai komai shi ne mai yin komai ga ruwa mai daɗi za ka sha ka yi bukatunka haka ne to haka ubangiji haka za ka ji mutum ya tashi to yanzu zai yi jawabi game da amfanin zogale haka ne ko ba haka ba shi fa duk waɗannan ababa da ka gani a a su karas ne su lemo ne na duk abin da wani likita zai ma bayanin amfaninsa shi fa tun kan a fara karatun likitancin Allah ya ce a yi amfani da shi ba fa addu'a muka yi muka ce Allah lemo na da amfani a rayuwarmu Allah ka a yi mana lemo ba duk kuma abin da zai cutar da ku duk abin da zai cutar da ku ya hana Allah shi kaɗai ya cancanci godiya a san mai da kasai walakul hamdu fi samawati wal ardi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shi kaɗai a san mai da kasai Allah ya ce wailun yawma idhil lil mukaththibin narkon azaba ta tabbata a wannan rana Allah ya ce ga masu karyatawa to sai Allah ya ce
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين
Allah ya ce in ɗaliku ila ma kuntum bihi tukadhibun Allah zai gaya makafirai a ranar alkiyama da mujurumai wadda suka mutu akan fajirci in ɗaliku ila ma kuntum bihi tukadhibun Allah zai ce ku tafi zuwa ga abin da kuka ƙaryata abinda kuka kasance kuna karyatawa ba ya ce wailun yawma idhil lil mukaththibin azaba ta tabbata a wannan rana ga masu karyata alkiyama masu karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba waɗanda suka kafirce ma Allah to idan aka tada alkiyama Allah sai ce musu in taliku ila ma kuntum bihi tukadhibun ku wuce ku tafi zuwa ga abin da kuka kasance kuna karyata domin dama sun karyata alkiyama sun ce ba gaskiya bane sun ce ba gaskiya bane aya'idukum annakum idza muttum
أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا موتة in hiya illa hayatuna dunya موتتنا الأولى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وإزاما أنكم مخرجون suka ce yanzu ko kun yadda ayyidukum yanzu har ana mu yana muku wani alkawari yana ce muku idza mittum idan kun mutu wa kuntum turaban wa izaman kun rididdige a cikin kabari kun zama turbaya da kasusuwa annakum mukrajun cewa za a fidda ku ranar kiyama haihata haihata lima tu'adun suka ce sam ba zai taɓa yiwuwa wannan abin da aka alkawarta muku ba za a yi tashin kiyama wannan ba zai taɓa yiwuwa ba in yi illa hayatun duniya suka ce ba fa wani abu wannan rayuwar duniyar ce kawai na mutu wani haya mu mutu waɗansu su zo su mutu waɗansu su zo wa'annan su mutu waɗansu su zo wa ma na hannu bi mabukusin ba wani tashin alkiyama sun karyata ko ba su karyata ba sun karyata to idan aka yi tashin alkiyama Allah sai ce musu in taliku ila ma kuntum bihi tukadhibun ku ce ku tafi zuwa ga abin da kuka kasance kuna karyatawa shi yasa sau da yawa a cikin alkur'ani in Allah zai yi maganan ingiza dan wuta wuta sai kaga ana hada mishi da bayanin abin da kake karyatawa da ai ka karyata ka ce ba haka bane yauma yud'una ila nari jahannama da'a إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Allah ya ce yau mai yudda'una ila nari jahannama da'a ran da za a dinga fiskansu ana bankaɗa su zuwa ga jahannama bankaɗa za a zo a cacini mutum a fiffisge shi yau mai yudda'una ila nari jahannama da'a za a dinga bankaɗansa ana dukansa ana tura shi zuwa ga wutan jahannama da ƙarfi in ji Allah هذه نار التي كنتم بها تكذبون Allah zai ce wannan ita ce wutan da kuka kasance kuna karya dawa ai kun ce karya ne kun ce ba wani tashin kiyama kun ce babu wani hisabi kun ce babu wani abin da za a yi ba wani wuta ba aljanna Allah zai ce to ga ta nan abin da kuke karyatawa yau mai da'una ila nari jahannama da'a hadhihi narul lati kuntum biha tukadhibun wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna karyatawa afa sihirun hadha am antum la tubsirun Allah zai ce ko wannan din ma sihiri ne ai domin duk annabawan Allah kaka duk wanda ya je musu magana akan tashin kiyama ko wani abu na bin Allah sai su ce sihiri ne kadhalika ma atal ladina min qablihim
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin Allah yace haka al'amarin yake ba wani daga cikin manzannin Allah kafin su da ya jema al'ummarsa ya kira su zuwa ga Allah illa qalu sahirun aw majnun face sun ce masihirci ne ko mahaukaci har Allah yace atawasau bihi wai ko suna wasiya wa junan su ne duk al'ummar da aka zo mata sai ta faɗi wannan magana Allah yace kamar suna barin wasiya kuma idan manzo ya zo muku ku ce mishi masihirci ne وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال وقال الكافرون هذا ساحر كذاب منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da kafirai suka ce mai ai masa yarje duk manzon da yazo sai sun jefe shi da sihiri to shine Allah idan ya ce musu hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadhibun wannan ita ce wutar da kuke ƙaryata ta kuka ce ba tashin alkiyama ba maganan wuta ba maganan aljanna sai Allah ya ce musu afasihirun hada wannan din ma sihiri ne am antum la tubsirun ko ba ku gani islauha Allah zai ce ku shiga a shiga a ƙonu a gasu in ji Allah sai kuma Allah ya ce musu fasbiru a yi haƙuri in an shiga wuta aula tasbiru ko kar a yi haƙuri sawa'un alaikum Allah zai ce duk ɗaya in ka ga dama ka yi ta runtuma iyo Allah ce in ka ga dama ka nemi waje ka zauna ka yi shiru Allah ce duk ɗaya islauha Allah zai ce ku ce ku shiga fasbiru in wuta a yi haƙuri aula tasbiru ko kar ku yi haƙuri sawa'un alaikum daidai ne akan ku duk wanda kuka zaɓa ya yi innama tuju zauna makuntum ta amalon Allah zai ce sakamako aka muku da abin da kuka aikata innama tuju zauna iyaka ana muku sakayya ne bi makuntum ta amalon da abin da kuka kasance kuna aikatawa da ba kun karyata ba to yanzu ga ta a gaba gare ku. a can suratul sajid yace wa amman ladina fasaqu fa ma'awahumun nar الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون wa amman ladina fasaku fasaku bi ma'ana kafaru Allah ya ce amma wanda suka fasikance fasikai kafirai fa ma'awakum nar Allah ya ce makomin su wuta kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka nufi su fita a wutan uidu fiha sai a da su ciki wakila lakum sai a ce musu wakila lakum ha zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibun ku dandani azabar wutan da kuka kasance kuna karyatawa ai kun karyata Allah zai shiga kudan dana in karya ne ma ne da fa in yasbiru فإن فالنار مسوى لهم فالنار مثوى لهم وإن يستعجبوا فما هم من المعتبين fa in yasbiru Allah ce idan yan wuta sun yi hakuri fannaru maswal lahum wutan dai ita ce makomin su wa in yasta'jibu fama hum min almutabin idan kuma sun nace suna so su kawo wani uzuri a ba su dama su yi bayani don a yarda da su Allah ce ba za a karbi hanzarin su in daliku ila ma kuntum bihi tukadhibun Allah zai ce ku tafi zuwa ga abin da kuka kasance kuna karyatawa kafin a sa su a wuta kafin a sa su a wuta za a kawo su bakin wuta Allah sai ya nuna musu wutan ya ce musu gaskiya ne ko karya ne wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari alaysa hadha bil haqq على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari Allah ya ce ran da za a bijirar da kafirai akan wuta za a tsayi da su a durkusar da su a gaban wuta Allah sai ya ce musu alaysa hadha bil haqq yanzu wannan ba gaskiya bane gatanan gatanan kuna kallon ta ba gaskiya bace qalu bala wa rabbina sai su ce wallahi gaskiya ne muna rantsuwa da ubangijinmu gaskiya ne to a duniya sun karyata a duniya sun karyata in ce ba gaskiya ba su suna ganin kawai ai kai in kana da hankali kai in kana da hankali lafiyayye ko ba aya ba hadisi in ka ga rayuwar mutane aka ce kuma daga inda aka gama ta a duniya ta ƙare kenan ka san ba a yi tsari ba a ce maka wannan rayuwa da ake ciki kawai in mun gama ta a duniya shi kenan magana ya ƙare kai ka san bai kamata lissafin ya zama haka ba wallahi akwai ɗaya daga cikin irin waɗannan masu mummunar aƙidar kore Allah da kore ranar alkiyama wata rana sai waɗansu 'yan ta'adda suka kai wani mummunan hari wani ƙauye suka je suka yi kisan kiyashi wa mutane jarirai masu watanni an faffarɗe su an karkashe su an karkashe mata an karkashe kowa gagawar wakilu tutu ya kalli abin da ya faru kuma ba a kama ko ɗaya daga cikin masu laifin ba sai ya ce kai gaskiya abinda musulmai suke faɗa gaskiya ne za a yi tashin kiyama a yi sani yace yanzu wayannan jariran da aka faffarɗe su ba su yi komai ba a ce kawai don ba a kama wadda suka yi laifin ba ya wuce ya wuce yace wallahi dole kes din nan da a sake tale shi da a sake kuma a sake ba da a sake ai kai kawai yadda kaga ana rayuwa a Najeriya ta fara akwai tashin gyara haka ne haka ne akwai tashin gyara za a je a sake karanto lissafin daga farko daga farko za a je a sake karanto lissafin daga farko za a je a sake karanto lissafin wa yau mai yi uradun lamina kafaru a lannar ran da za a bijiro da kafirai a kan wuta Allah zai ce musu alaisa haza bil haq wannan ba gaskiya ba kalu bala wa rabbina sai su ce wallahi gaskiya ne muna rantsuwa da ubangijinmu kada sai ce fa zuqul azaba bima kuntum takfurun to kudan dane azaba saboda kafirci mun da wasu da ita shin kiyama za a ita shin kiyama kuma ai kai akwai alamu da ma kaɗai sun ishe ka yanzu fa yadda muke karatun nan zaka hangi wani haka ya dan kwanta yana gingiri sai ya bacci kaga a cikin masallacin a zaune zai iya yin mafarki wanda mutum zai yi mafarki yana bacci yana kan gadonsa gashi wani abu na bin sa da gudu yana gudu yana gudu kuma ya tashi yana haki ko kuma a mafarkin yayi aure ko yayi kuɗi yana dariya kuma a gefe ana jin dariya to bacci ma kai bacci ma a baccin aka yi wani program da kai balle ka tafi gaba daya da ai ko ba da ai ba malam fa mutum yakan yi mafarki ya razana a mafarkin har ya ji tsoron sake komawa bacci wani kuma yakan yi mafarkin ya ji daɗi har ya yi sha'awan ina in ya koma bacci ya ci gaba da mafarki yana faruwa kuma ya faruwa to a baccin duniya ma a baccin duniya ma akan yi abu ka ji ba daɗi ko a yi mai daɗi bari ka yi baccin gaba da zai faru mafarki alama ne na in ka mutu akwai abin da zai faru mafarki alama ne na tabbas in an sa ka a kabari akwai abin da zai faru in dai akan gadonka akwai abin da yake faru malam mafarki fa mutum yakan yi mafarki na razana na firgita har ya tafi neman magani ashe ya ji jiki kuma abin ba fa a Najeriya ta ake yi ba mafarki ne haka ne saboda haka tashin alkiyama gaskiya ne idan mutum ya karyata to ya yi mummunan asara asarar da ba ta da misali idan mutum ya karyata alkiyama ya yi mummunar asara irin asarar da ba ta da abin da za a yi misali da ita wa yasta'jilunaka bil azabi wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin وإن جهنم لمحيطة بالكافرين yawma yakshahum al azabu min fawqihim يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون
wa yasta'jilunaka bil azab Allah ce suna neman ka gaggauto musu da azaba ana musu wa'azi sai su ce idan gaskiya ne Allah ya mana azaba Allah ya ce wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin Allah ya ce ai wutar jahannama ta ishi kafirai riga da wando in ji Allah yawma yakshahumul azab ranar da azaba za ta lullube su ta ko ta ina min fawqihim ta saman su wa min tahti arjulihim da kasan kafan su wa yaqulu dhuqu ma kuntum taksibun Allah zai ce ku dandane abin da kuka aikata tana nan shine asara mafi karbin asara mafi muni asara na karshe qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون
Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kul ka ce musu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama asararru na haƙiƙa sune waɗanda suka yi asaran kayukansu da iyalansu ranar alkiyama kul ka gaya musu innal khasirina lalle asararru na haƙiƙa alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama sune wanda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalansu ranar alkiyama ya zama dan wuta ya zama dan wuta ba bari asara mafi muni da za ka yi makanka kamar a ce ka sake ka zama dan wuta wa ahlihim da kuma iyalansu waɗansu suka ce iyalansu na duniya daga inda mutum ya zama ɗan wuta sun yi bankwana da ‘ya'yansa waɗansu suka ce iyalansu na gidan aljanna irin matan horon ayin irin su wildanul mukalladun in mutum ya zama ɗan wuta to ya yi asarin waɗannan ala Allah yake ku saurara ku ji zalika huwa al-khusranul mubin wannan ita ce asara bololo a fili ba wani asara sama da asaran a ce mutum ya shiga wuta lahum min fawqihim zulalun minan nari Allah yace suna da shi a cikin wuta wani girgije wani hadiri na wuta a sama da su wa min tahtihim zulalun Allah ce ta kasa da su ma akwai wannan girgije giragizai giragizai ko na ruwa baka taba ganin ta sama da ta kasa lahum min fawqihim zulalun minan nari Allah ce ta sama da su akwai girgije na wuta wa min tahtihim zulalun ta kasan kafansu Allah ce akwai wannan girgijen Allah sai yace zalika yukhawwifu Allahu bihi ibada wannan shine abin da ubangiji ke tsoratar da bayi shi Allah sai ce ya ibadi fattaqun Allah ya ce ya ku bayi na ku ji tsoro na inji to Allah zai ce musu ku wuce ku ce ku wuce ku tafi ku wuce ku tafi kaga rayuwa ba a yi karshe mai kyau ba rayuwa ba a yi karshe mai kyau Allah ya samu dace in taliku ila ma kuntum bihi tukadhibun ku tafi zuwa ga abin da kuka kasance kuna karyatawa in taliku ila zillin zi thalathi shu'abi Allah zai ce ku tafi gacar wata inuwa mai rassa uku ku je ku shiga cikinta la zalilin Allah ce in an shiga fa ba ta inuwa wala yugni min al-lahabi kuma bayi hana tartsatsin wuta ya iso kan mutum turnikewa ne turnikewa ne irin na hayakin jahannama idan wutan ta turnike ta tashi sai ta yi rassa uku wannan hayakin ubangiji sai ce ka wuce ka je ka shiga gacar wata inuwa la zalilin amma fa in ka shiga kuma ba ta ba da inuwa duhu ne kawai wala yugni min al kuma ba ta hana tarantsin wuta yayyukan dan wuta amin innaha tarmi bishararin kalkasar tana watsa tartsatsin wuta ubangiji ya ce ka ce benaye ne irin wannan tartsatsin da zai tashi in na ƙula riga ne ya ƙula riga idan ta yi wannan tartsatsin wani za ka gan shi wani babban gini ne wani babban kamar babban dutse ne haka yake tashi a ce ga wani gidan sama wani bene ya kai hawa talatin ko arba'in haka take fesa tartsatsin kamar irin waɗannan manyan fada-fada manyan gidajen haka suke tashi suke fara inna hatar shi bi sharari kalkasar ka annahu jimalatin sufur kai ka ce baƙaƙen raƙumai ne haka wannan tartsatsin yake tashi Allah zai ce mutum ya ji shi eh shi sa wannan ya zama shi ne mafi girman abin da bawa yake tsoro kuma shi ne abin da bawa yake kwana yake tashi da shi kullum ka cikin fatan rahamar Allah da tsoron azabar Allah cikin fatan rahamar Allah da tsoron azabar Allah kullum ka zama kana kai kawo tsakanin haka kullum ka zama kana kai kawo a tsakanin haka Allah ya ce la zalilin wala yuguni min al-lahabi innaha tarmi bi shararin kal qasar ka annahu jimalatun sufur jimalatun sufur Allah ce kai ka ce bakakin raƙumai ne take fesawa sa yadda ake karantawa sifar ta ma sifar ma ba dadin kallo ba dadin gani ba dadin gani balle a ce mutum ya je ya shiga Allah ya tsare mu daga azab faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz Allah ya ce faman zuhziha anin nar duk wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faz Allah yace ya rabauta Allah ce mutum ya mutu an yi tashin alkiyama an gama hisabi an yi komai ya fito cikin yan aljanna Allah yace ya ji dadi Allah ya samu a ciki inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين Allah ya ce ranar rarrabewa Allah ya ce wannan ranar ita ce wa'adinsu baki ɗaya lokacin kowa da kowa tayin da aka samu kowa da kowa Allah ce shi ne wannan rana da ake ce mata yawmul fasl inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in ranar da za a rarrabe tsakanin bayi tsakanin ƙarya da gaskiya ran da za a fayyace komai a fili miqatuhum ajma'in shine wa'adin bayi baki daya yawma la yughni maulan am maulan shay'a ranar da majibanci masoyi bayi iya amfanar da masoyinsa komai wala yunsarun kuma ba su iya taimakon junansu illa man rahimallah Allah ya ce wanda Allah ya ji kansa da rahama Allah ya ji kan innahu huwal azizur rahim Allah mabuwayi ne Allah mai jin kai ne to duk jin kan da za a yi ma bawa jin kan da za a yi ma bawa a wannan rana ta alkiyama na alaka da tafuka abun arzikinsa da yayi abinda zai samu bawa na kaskanci da walakanci na alaka da sabon Allahnsa na alaka da sabon Allahnsa to Allah zai ce mai in wuta su wuce su je su shiga wuta mun karanta a waɗancan ayoyin za a zo a fifiske su ne a tafi da su wuta akwai da kuma Allah zai gaya musu azhabatum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم وبما كنتم تفسقون wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar Allah ya ce ran da za a bijirar da kafirai akan wuta Allah zai ce musu azhabatum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun cinye duk dadadan abubuwan ku tun a rayuwar duniya duk wani alkairi da ake samu a lahira ko kun cinye naku a rayuwar duniya wastamta'tum biha kun ji dadin ku da shi a duniya falyawma tujzauna azabal huni to yau za a sakanya muku da azabar walakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaqi saboda kasancewa da kuka yi kuna girman kai a bayan kasa ba tare da haƙi wa bima kuntum tafsukun da fasikancin da kuka yi da yawan kafiran nan sun kafirce ne saboda girman kai da yawan kafiran nan sun kafirce ne ba don ba su gano manzonsu manzo ba ne ba don ba su gano cewa ba Allah ne ya aiko shi ba a'a kawai suna mishi kallon bai kai a ce shi ne annabin da za su bi shi shi ya ba musifa a rayuwa da za ka samu wadda kowace irin barazana za ta iya hauro maka a kowane lokaci kamar ka dinga kallon wani a matsayin kaskantacce don kawai ba shi da abin duniya dalilin da ya sa kake mishi kallon walakantacce kaskantacce shi ne don ba shi da abin duniya to daga lokacin da ka ɗauki wani kaskantacce ne babu dalili turan da Allah ya mishi baiwar da za ka bi shi ba za ka bi shi ba saboda wancan ciwon da take ranka a kansa da yawa da kake ganin ko karanta zuwa da kake gani wani baya da ya ɗauki fatawar malami ko ya saurari karatunsa ne saboda already yana jin haushinsa bayi sonsa ne ba wai don abin da yake faɗan babu dalili ba ne a bayi sonsa ne kawai bayi sonsa ne tun da bayi sonsa shi kenan duk alkairan da ya zo da su shi kenan sai su tafi shi ya yi asara kar ka yadda a ce haka kawai kana jin haushin wani daga lokacin da ka ji haka a ranka to ka nemi taimakon allah ya cire maka wannan musifa kasan akwai wadda ko hira ake taɗi akwai wadda shi bayi so yaji yana magana to wannan masifa ce masifa ce daga nan kyashi yake shiga hasada yake shiga abubuwa da yawa sai kaga ka halakar da kanka akan abin da bai kamata ka sa kanka a ciki ba ran da kuma aka ce shi ne kaza to shi kenan tun da dama ka tsare shi za ka yi da karfi abin a hannunsa to tarbiyyar musulunci kuma ko makiyinka ne ya zo da abin da yake daidai karba kake kuma ko masoyinka ne ya zo da ba daidai ba bar mishi kayansa kake saboda kai aljanna kake nema da makiyinkan da masoyinkan kuma duka biyu babu mai aljanna gaskiyar gaskiyar gaskiyar gaskiyar ta da ita ake samun aljanna kaga ashe kai duk ta inda ta zo in gaskiya ce ita za ka riƙe saboda da ita ake samun aljanna kuma da binta ake samun tsira daga wuta Allah ya ce wailun yawon idin lil mukazzibin narkon azaba Allah ce ta tabbata akan waɗanda suke karyatawa wanda suka karyata Allah suka karyata ranar alkiyama suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka karyata tashi bayan mutuwa Allah ya ce narkon azaba ya tabbata a kansu Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana anan sai gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk